bismillahi rahmanir rahim tafsir jalalain kuma wani tafiya da sahih tafsir jalalain wanda an danyi aiki a kansa ko wa minhum aya ta 78 ko a cikin suratul baqara shafi na shafi a ƙasa na mushaf kenan ko can sama kuma na 21 ko wa minhum daga cikin su ay al yahudi yahudawa ummiyuna awam awam an yi mata shadda ko ba haka ba jahilai waɗanda ba su da karatu su ummiyuna nisba ce zuwa ga al'ummu domin mutum ya tashi daga tare da mahaifiyarsa bai san komai ba ko wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna shay'a shi yasa ake cewa lughatul um ba a ce lughatul abi ba saboda mutum yaren mahaifiyar shi ne domin daga ne yake fara samun yare ko ba haka ba la ya'lamuna alkitab busan alkitab bil littafi at-taura ko kuma la ya'lamuna alkitab busan karanta abinda an rubuta ba qira'atul maktub kenan illa sai dai lakin amaniya gurace-gurace ko amaniya imam abu jafar shi duka yana karantawa ne da takfifi talakauha min ru'asa'ihim eh akadhib karyace karyace talakauha waɗanda suka same su wa innaka latulqal qur'ana min ladun min ru'asa'ihim su daga shugabannin su fa atamaduha sai suka dogara akan wannan wa in in ai bi ma'ana ma ba komi ba nafiya ce hum su ba komi ba ne fi jihadin rubuwatin nabi game da musun annabta annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam muhammad sallallahu alaihi wasallam wa gairuhu da waninsa tunda sun yi musun yahudawa sun yi musun aidan annabta ta annabi isa tunda sun ce dan dinani wal iyadu billah wa bi kufrihim wa qawlihim ala maryama kutanan azima mimma yahtaliquna huna daga abinda suke kirkirawa na ƙarya illa yadhunnun ba kuma suke yi sai zato zanna wala ilma lahum ba su da ilimi sai masu tahqiqin wanda littafi na sahih jalalain sun kace wadhannu la yughni al haqq shay'a ba aya bace ita ayat inna adh-dhanna la yughni min al haqq shay'a kun gani ko to nan illa amaniya istithna'i ne munqati' domin ba su san littafi ba su kuma burace-burace ba cikin littafin suke ba jinsin magana Allah ba ce na fata ana fahimta ta wanda yake nuna maka shi cikin turawa akwai jahilai cikin yahudawa akwai jahilai amma mu doka muka dubba turi yana da ilimi dubba larabe ilimi gare shi ba ga maka a ilimi shi daban jaffata daban in ba mu fahimci haka ba ma da za mu ci gaba akwai bakaken musulatan suna aiki a cikin manya-manyan ma'aikatu na turai saboda ilimin su aka yadda da su muko ga bakin yana da ilimi in ya zo kasashen shi sai yunwa ta kashe shi dole sai ya koma can tunda can da zai samun biya su ci gaba da ƙara bautar da kasashen mu suna hallaka mu dole in ka samu kan girku ka samu abin da zaka iya gina kasar ka dawo ko da nan ba zaka iya aiki ba tunda in ka dawo nan a gwamnatance matsala baka iya bude kamfani naka to ka tsaya kai aiki ce in amma abin da kake samu ka rinka kokarin yadda zaka yi ka samu ka taimaki mutanenka ko ba haka ba har Allah shi kawo muna saukin waɗanda al'amura an gane ko al'ummiyu allazi la ya ƙara'u wa la ya kutu wallazi ba aka fil ummiyi na rasulan minu ummiyi galibahum la ya ƙara'u na wa la ya kutu ba dukkan laraba ake nufi ba domin wani ƙabin naufal aishi ya san alkita ko ba haka ba allazi ne ya tabi unar rasulan nabiyyar ummiya ummiyi ne manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ko ba ka ba kuma kunta tatlu min qablihi min kitabin wala takhutuhu bi yaminik nan da an kace bi yaminika saboda dama da dama na ake rubutu wala bi shimalihi ba ana nufin zai rubuta shi da hagu ba wani dan ta'adda kashi ke wayo la ya'tihi al-batil min bayni yadayhi banna ba zo mu qur'ani min bayni yadayhi ko ta gaban shi wala min khalfi ko ta bayan shi to wala an yaminihi wala an shimalihi wala min fuqi wala min tahtihi usulubi ne larabawa an ce gaba da baya to kinan ta dama za ta zo mishi ko ta hagu ko ta kasa ko ta sama a ta ko ina ake rufi in baka ji larabci sai ka sani kun gane wannan ko to amani yake su qur'ani nan mujmal ne sai gurace gurace to qur'ani ya fassala waɗannan gurace gurace ذلك بأنهم قالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودات وغرهم في دينهم ما كانوا يفترون وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى تلك أمانيهم وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه قل فلم يعذبكم بذنوبكم المجمل والمفصل fawailun shiddatu azabin tsananin azaba wasu sun kace rahi ne a wutar jahannama wannan bai inganta ba sun kace wailun wani rahi ne cikin wutar jahannama har da jahannama tana tsoron shi almuhimmu wailun kalma ce ta nuna kaicu shiddatu azabin ya tabbata lil ladina yaktubuna alkitab ga waɗanda suke rubuta littafi bi aidihin da hannayensu mukhtalaqan min indihim sai ce wanda sun suka kirkira shi ba kamar da yan qur'ani suke cewa ba wanda suka rubuta hadisi sun rubuta hadisi ne suka ce wannan daga wajen Allah a abinda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa da wanda ya aikata shi ne sun rubuta sun kace ga yadda ya fassara Qur'ani a aikace ko ko a bayani ko a takriri dan haka su ba su shiga ciki mun fahimci wannan masali ko mun fahimta ba yan Qur'ani sun ce to fawailul ladina yaktumuna kitaba aidi ai bayan annabi an rubuta shi a'a bayan annabi an rubuta shi abinda yace na da abinda ya faɗa ya aikata ko ya ga bannan da ya ga abinda ya ga ana yi bai hana ba shikenan shi ne an rubuta an kace na shi an ka danganta zuwa gare shi mun fahimci wannan shi kuma Allah ne ya ce wa ma atakumur rasulu fakhuduhu wa ma nahakum anhu fantahu makaranta wata masdas da aka rubuta a jami'atu ummul qura alquraniyun shubhatuhum wa raddu alaihim ko littafi kuma miftahul janna fil ihtijaj bis sunnah na imam as-suyuti da kuma littafin Sheikh Nasir Dalbani al-hadith an-nabawi hujjatun bi nafsihi da dai sauran littafai da malamai suke rubuta kan raddi ga waɗannan mutane a sunnatun nabawiyya na wani malami na ƙasar misra na mace sunan shi an gane ko littafai ne masu kyau ƙwarar gaske ina ganin ko abu shuhuba ne kaga yadda ake raddi gare su tafsilan wa tatbiqan bi aidihim da hannayensu me yasa ce bi aidihim ta'kidi na don ba a rubutu sai da mi ga al'ada sai da hannu ba a rubutu da kafa amma sai ce bai ainihin su da kansu na sun ka jawo kansu halaka sun mai kulu na haza min indillah sannan su ce wani daga wajen Allah yake ko liyastaru bihi thamanan qalila don su sai dan abin duniya da shi kadan nan ba ana rufin ba in an ba su mai yawa babu matsala duk abin da za a baka in ka sayar da ayoyin Allah kadan ne don dadin duniya karewa yake kuma abin duniya na iya karewa tun kana da rai ko ka mutu ka bashi kuma ya hanka dubi aljanna da Allah zai ba su da duk abin da za baka duniya ai kadan ne Allah ka tsare mu imanin mu da mutuncin min ad-dunya na duniya wa humul yahud sunu yahudawa ghayyaru sifatan nabi sallallahu alaihi wasallam kinan sun gayyara sifata manzo ghayyaru sifatan nabi mun ka qara sallallahu alaihi wasallam fi at-taurati a cikin at-taura wa ayatul rajmi da ayata jefewa alam tara ila alladhina utu nasiban min al-kitabi yad'una ila kitabillahi liyahkumu bainahum thumma yatawalla fariqun minhum wahum mu'ridun wa ghayrihima da waninsu wa katabuha suka rubuta waɗannan ayoyin ala khilafi ma unzila akan sabani abinda an ka rubuta to shi qur'ani sai Allah ya tsari lafuzan shi ba a canza su amma fassara fa sai an ka samu ɗan son rai suna ta kwana da ayoyi amma Allah ya sanya akwai malamai na Allah wanda za su bayyana abinda Allah ya ci kun gane ko amma ita at-taura har lafazinta ana iya canzawa shi yasa wani wurin sun sha yuharrifuna al-kalima amma wadai wani lokacin kuma su juyar da bakin su ce aka Allah ce baka da mudi wa inna minhum la fariqan yalwuna alsinatahum bil kitabi litahsabuhu min al kitabi wa ma huwa min al kitab wa yaquluna huwa min indillah wa ma huwa min indillah wa yaquluna Allah al kadhiba wa hum ya'lamun fawailul lahum mimma katabat aydihim bone ya tabbata gare su na daga abinda hannayen su rubuta min al mukhtalaq amma abinda sun ka kaga ba wai wanda shi Allah ya saukar da shi ba wa wailul lahum mimma yaksibun bani ya tabbata gare su daga abin da suke aikatawa minar risha jam'u rashwa sai a ce an risha gane ko ko kuma wani icce da ake cima an risha'u wani icce ne an risha'u sunan wani icce nan ko an risha jam'i ne na an rashwa babu alhamza an gane ko ko wani littafi sunan saliyar dabbaru ayatihi wani program ne da ina ganin saudiya suka kebe liyar dabbaru ayati sai a yi ta dabbarin waɗansu ayoyi abinda wani babban malami ya faɗa an gani ko? ko abinda wani ya yi istinbati to manhaji ne wanda an ka mai kyau in ka samu littattafan liyar dabbaru ayati ka diba cikin intanet ka sa liyar dabbaru ayati program ne ina ganin ni sani na da littafi kusan goma sha uku ko to yanzu ban san ko ba in ka samu wannan kowace aya sai ka dibi daidai inda sun ka kawo liyar dabbaru ayati in ka samu goma sha uku kaga ka samu istinbat din mutum goma sha uku karatu ya kai na fatan fahimci manhaji ne mai kyau to a karkashin cikin mujalladi na uku na liyar dabbaru ayatihi sai suka cira to magana karkashin wannan aya ta fawailul lil ladina yaktubuna alkitaba bi aydihim mun ci ai ta'kidi na ko kuma min dabbatin fil ardi wala ta'irin yatiru bi janahihi ai sun kuma fira sai da ni fuka fukai ya ayyuhal ladina amanu idza tadayantum bi daynin ai tadayantum ya isa ba sai an kame dinin balit ta'kid ko ba haka ba sai suka istinbatin wata mas'ala da ko suka faɗi wani bayani mai muhimmanci da wanga ya faɗa imam al-asfahani cikin al-mufradat fi qarib al-qur'an yace bannar da suka yi kala kala ce akwai ayoyin da musu canza su ba amma fasar su ce suka canza ko wani lokacin ma juya bakin su suke yi amma ba ayoyin bane wa inda minhum la fariqan yaruna al-sirtahum bil kitabi litahsabuhu min al-kitab at-tahrif wa anwa'uhu akwai at-tahrif al-lafzi akwai at-tahrif al-ma'na at-tahrif al-ma'nawi ko ba ka nan bane at-tahrif shine karkatar da abu daga al-harfu na gehi sai a maida abu gehi wa minan nasi man ya'budu Allah ala harf yace to amma sai Allah kawo zancen yaktubuna bai zancen tafsiri ba da canza ma'ana da sauransu me yasa nan ya kawo zancen rubutawa yace saboda tasirin kitaba yafi sharri ita ta fi jimawa shi yasa wallahi duk wanda ya rubuta wani abu wanda yake ya san ba gaskiya bane bai tuba ba wallahi ya rubuta maka shi bala'i mafi yawancin turawa yanzu annar da suke fama da ita duk abin da waɗansu magabata suka rubuta ne alfirqa dalla su ne suka rubuta littafai wanda su ne yanzu suke ba musulmi wahala Allah ya kyauta wa qalu sun ci ko lamma wa'adahum annabi sallallahu alaihi wasallam annar lokacin da manzo Allah ya musu alƙawarin wuta ya kamata a ce wa'adahum sai an ka ce wa'ada wasu ka ce an yi isti'ara ne wa'ada na kamata a kawo sai an kai isti'ara an ka kawo wa'ada wasu ka ce a'a shi kan shi wa'ada ana amfani da shi cikin mi wajen kyacewa tunda sun ce wa'ada alkhairi wa'ada kuma wajen kyacewa da sharri to ai ya kamata ce lamma wa'ada sai aka ce wa'ada sun ka ce isti'ara akai ko aka dan bari wasu ka ce a'a shi ma wa'ada ana kashi cikin sharri don Allah ya ce wa'adallahu almunafiqina wal munafiqati wal kuffara nar jahannama khalidina fiha hiya hasbuh بشير لفظ البشارة له حقا بشير المنافقين بأن لهم عذابا أليما وبشير الذين كفروا بعذاب أليم سنك تي تنين وسنك تي أني استعارة ني جاتيني أنغاني كو كي مسو وعدني وسنك تي آآ بشارة دي دو أبن ذا أباك الأباري وند ذي ساوى سيحن كلنكا كو كجدائي كو كو كجوهلا دقا البشرة ني gashin jikinka zai yi tsam in ka yi farin ciki ka ji daɗi sai ka ji fataka ta canza in bakin ciki ne ta canza to daga nan daga taghyirul bishra in ji wadansu amma in alkhairi ne ana iya kashi mutlaka amma in sharri ne sai an yi taqayyidin sa bashiril munafiqina bi anna lahum azaban alima wa bashiril ladina kafaru bi azabin alim amma an ka sake shi mutlaq galibi cikin alkhairi ko ba ka ba mu ba shakalan sai mutai sun ce lanta masanan na tusiba rake da ruta ba za ta shafe mu ba annar ruta illa ayyaman ma'duda illa ayyaman ma'duda sai kwanaki yan kadan ko ba haka ba qalilatun yan kadan 40 yawman kwana 40 muddata ibadati abaihim al-ijl lokacin da iyayen sun kabauta ma dan maraki thumma tazulu sannan ta gushi to ai su ku sabota ma dan marakin ba to haka ba amma yadda su da wannan abin da aka yi ko kuma suna nufin iyayen su ma da ake cewa za su shiga wutar gabakin kwanakin da za su wannan yana bukatar da ya san ko kwana nawa sun kai qur'ani da ya faɗi sun bauta ma dan maraki ko wattakhadha qaumu musa min ba'dihi min huriyihim ajlan tasadan lahu khuwa alam yaru annahu la yukallimuhum wa la yahdihim sabila ittakhadhuhu wa kanu zalimin da sauran ayoyi gane ko qul lahum kinan kulka ce lahun gare su ya Muhammad ya kai annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam attakhadhtum shin kurriki yace hudifat minhu hamzatul wasl an shafi hamzatul wasl kinan ana shafi ta asalin shi a ittakhadhtum ne can kace attakhadhtum sai aka shafi hamzatul wasl istighna'an bi hamzatul istifham saboda an wadatu da hamzatul istifham tunda ba ma a fadata shi kenan amma akwai ta rubuce asalin shi tunda ittakhadhani na fata an fahimci kun rike inda Allah a wajen Allah ahadan alkawali mithaqan minhu bidhalika alkawali wajen Allah da haka falan yukhlifa Allahu ahada Allah ba ya saba alƙawarinsa am ko la falan yi kaifin Allah ahadahu bihi kina Allah bai saba alƙawarin shi in yayi wannan alƙawarin la a'aha sai sun kama su tahqiqin wannan littafi sai suka ƙara cikin sahihu jalali da ka ganin wannan ai la ahada lakum inda Allah ba ku da alƙawari a wajen Allah ta'ala madaukakin sarki bi dalika da wannan am bal kina a'aha taquluna kuna fada ala Allah ga Allah ma la ta'lamuna bin da ba ku sani nan ma mausuliya ce fihi ijma' abubuwan da suka fada akan Allah wanda ba su sani suna da yawa shi ko fadar abin da baka sani ba ga Allah inji ibn al-qayyim qarinu shirkin na tare da shirka yake in wanda ya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ƙarya ce man kazaba alayhi muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar ko baka nan bane sai sun kai ƙarya sun kace nahnu ma kazabna alayhi walakin kazabna lahu sun kai ta kirkiro hadisi na ƙarya ma ka zabna alaihi lahu saboda addini shi ci gaba wa ya gama cikin addinin musulci ana buƙatar hadisi da'ifi na ƙarya ko maudu'i ba a buƙatar dalle ingantattu sun wadatar da قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلم قرين الشرك ابن القيم shi yasa ba da fatawa kamar kace haka na Allah ya ci shi yasa sanya musu littafin suna i'lamul muwaqqi'in rabbil alamin kamar tauqi'i na kai su ko laraba sun kace man waqa'a waqa'a duk wanda waqa'a ya sa hannu waqa'a ai waqa'a fi sharak sai ya fada cikin tarbi in bai anniya takka sa ta ba takarda hannu baka san komai ta kunsa ba bala tabbas ko ba haka ba tamassakumun nar kenan wuta za ta shafe su su sun ka kara annaru tamassakum za ta shafe ku sai sun ka kara annar dan ka gane komai ake nufi su masu tahqiqin littafin wa tukhalladuna fiha ko za a sa ku dawoma a cikin ta to nan duk harafi in ka gane shi ka koma ka san ma'anar shi a larabci kuma me yake nufi a nan bala tana tana tana zakuwa ne fi nafiyin nafi wa nafiyin nafi isbat kenan sun ce lan tamassana naru a'a bala tamassakumun nar sun kore sai an ka tabbatas shi yasa in nafi yanzu bala ake cewa alam tasma sai ta kusa suka ce bala amma kace alam tasma aka ce na'am kamar ka tabbata suwa duk da ke sun ce galibi ne amma ma ai ma an ce alam tasma kana iya cewa na'am to sun ce nadir ne ya nadir sun kace ko ba haka ba man kasaba sayyi'atan wanda ya aikata mummuna sayyi'a daga sa'a yasu'u ne abinda yana bakanta mu dan adam da rai ko ko yasu'u sahibahu yawmal qiyamah idza ra'ahu fi sahifatihi Allah ke mun tsari sai sayyi'a asan shi sayyi'a sa'a yasu'u sayyi'a fa'ila shirka sai an ka mai da wawun ya sai an ka hada su man kasaba sayyi'atan wanda ya aikata shirka mun gane ko wa ahatat bihi khati'atuhu munanan ayyukansa sun ka kewaye shi khati'a shine nan ayyukan da ka aikata na zubi da gangan al-mukhti'u wanda ya kuskure al-khati'u wanda ya aikata abu da gangan rabbana la tu'akhidna in nasina to ka gani in mun kai kuskure ko ba haka ba amma al-khati'u wanda ya da gangan la ya'kuluhu illa al-khati'un wanda sun ka aikata aiki da gangan يوسف أعرض عن هذا واستغفري لذنبك إنك كنت خاطئين wanda sun kai ka tabo da gangan ya bayyana kuskure ba kuskure ne ta yi ita ta yi banna ka bambanta tsakanin su ara muke na amin bil ifradi wal jaw'i ko yace akwai qira'a bil ifradi wanda sun karanta da ifrad kamar mufrad kin khati'atu akwai khati'atu in kun ka duba can cikin dan cage wannan dan abin nan sun sahihu jalalin sun ka karanta khati'atuhu nafi' an gane ko khati'atuhu ko nafi' wa abu ja'far khati'atuhu nafi' wa abu ja'far nafi' da abu ja'far sun karanta da jami'i khati'atuhu kuma sauran to ya zama taujihin qira'atin wa ahadat bihi khati'atuhu ko mu ce shirka ta kewaye shi ko khati'atuhu shirkokin shi don shirka nau'i daban-daban ne sai sun ka kewaye shirkokin tunda wannan shirka za ta zaka aikata wani ko mu ce khati'atuhu jinsin shirka shi ko kai zaman to khati'atuhu da khati'atuhu duk ma'anar su daya jinsin shirkoki domin al-mufrad wanda aka yi idafa zuwa ga mi zuwa ga ma'rifa sai koma jami'i wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha ai istaulat alaihi waɗannan kurakuran nashi shirka shi istaulat alaihi ta samu iko akan shi daga istaula ne ta rinjaye shi wa ahdaqat bihi ta kewaye shi daga ahdaqa shi ne kallon ido ya kura ma abu ido min kulli janibin ta kowane wuri bi an mata mushrikan kuma mutu na mushriki fa ulaika ashabun nar waɗannan sune yan wuta hum fiha khalidun suna masu dawoma a cikin ta ru'iya fihi ma'na man kina an hankalta ma ma'anan man ko sai sun ka kada sun ka ce faja'a alal jam'i sai zuwa kan jam'i da an ka ce man kasaba man mufrad ne kasaba kuma mufrad sayyi'atan wa ahatat bihi mufrad ne khati'atuhu amma sai aka ce fa ulaika ba a ce fa zalika ba ulaika ashabun nar hum fiha khalidun da annaba kama nace jami'i ce wa minan nasi man yaqulu amanna billahi wa bil yawmil akhir wa ma hum bimumin ba ce wa ma hum bimumin ba an gane ko والذين آمنوا ودن سكي إيماني وعملوا الصالحات سكا أيكة أيكي نقري أولئك أصحاب الجنة سوني أن الجنة ما أبوتا الجنة هم فيها خالدون سنة ما سدوا معك أتشكنتا الله يسنى أمرك أتشكنسو الله يبامو الجنة في الدوس الأعلى يا رب العالمين abin da ya yi saura wanda ya kamata mu cike da shi bayan nan da muke dan karawa shine nan da an ka tashi wa minhum ummiyuna alaƙarta da ayoyin da sun ka gabata shi ne cewa ana magana ne kan yahudawa a fatata ma'una an yi minu lakum to womin hum kina yana kuma ne zuwa gare su gane ko gashi suna da sani amma ba sa aiki da sani su ko ba ka ba libanin zari yake cewa akwai wani karin magana da ake cewa nasara asarar duniya ko ga dubun sani ba sallah Allah ya ji kan musulmi wa qalu lan tamassana an-nar illa ayyaman ma'duda alarmomi masu harda can cikin suratul ali imran dalika bi annahum qalu lan tamassana an-nar illa ayyaman ma'dudat sai kai hatara can ma'dudat ne nan ma'duda sannan ka ce ma'duda ya fi yawa bisa ga ma'dudat inda ce annawafidhu maftuhat ba su da yawa amma inda ce annawafidhu maftuha suna da yawa kwarai da gaske mun fahimta shin duk kwanakin ɗaya ne ko ba duk ɗaya bane waɗansu malamai suka ce a'a waɗanda sun ka ce lan tamassara naru illa ayyaman ma'duda laifin su yafi yawa waɗanda sun ka ce lan tamassara naru illa ayyaman ma'duda laifin su bai kai waɗancan ba amma zance mafi inganci abinda malamai suka firin jasuwa shine duk ma'aduda da ma'adudat duk da yake jami'in yana bambanta a larabci amma dai nan duka kwanakin ɗaya ne mun fahimta ko sun ce can an ce alamtar ilal ladina utu nasiba min alkitabi yud'auna ila kitabillahi yahkumu bainahum thumma yatawalla fariqun minhum wa hum mu'ridun dalika bi annahum qalu lan tamassana nar billahi wa ma'adudat amma nan fa wailu lil ladina yaktubuna alkitaba aydihim ja'ururin sunna amma in muka duba duka da kissa yahudawa ce kuma manya manyan laifuka ne aka faɗa dan can ma an faɗi cewa innal ladina yakfuruna bi ayatillah wa yaqtuluna annabiyina kaga wanda ya kashe annabi ai ba abin ya ce ma'adudat kwanaki kadan mun fahimta ko doktor ustaz doktor fadil samar ra'i shi ya tafi akan wannan ra'ayi amma gaskiya na cewa akwai bambanci tsakanin waɗannan kwanakin ni ba na tare da shi eh to amma nan da sun kace ma'aduda fa ai duk jama'a ce non ha tun da sun kace ayyaman da nan tahqiri yanzu sai da ka ce sun ƙara ta haƙirin shi da sun ka ce ma'aduda قل أتخذتم عند الله أحدا فلن يخلف الله عدو أم تقولوا على الله ما لا تعلمون كو بلا من كسب السيئة أنا إن كديبا cikin tafsirus sa'di ya kawo ta magana mai muhimmanci yake cewa idan aka kawo magana an gane ko kakka ce duka ƙarya ce ko duka gaskiya ce sai ka bincika in duka ƙarya ce ko duka gaskiya ce yana yiwa sashen ta gaskiya ne sashen ta sashen ta ne ƙarya da sun ka ce lan ta masanan naru illa ayyaman ma'aduda magana biyu suka faɗa wuta ba za ta shafe su ba sai yan kwanaki kaɗan kina kaga sun yarda wutar za ta shafe su to Allah bai ce ba a'a ƙarya ne wutar ba ta shafa su sai ce a'a bala man kasab sayyi'atan wa ahatat bihi khati'atuhu fa ulaika ashabun nar hum fiha khalid da yake sun yi ƙarya amma inda sun kai gaskiya sai ce a'a nan gaskiya ne za ta shafe su amma ma'adudatin kin shine ƙarya hum fiha khaliduna mu ko mun ka tashi raddi duk abin da wani faɗa zaka cewa bai taɓa musulunci aiki ba bai taɓa musulunci komai ba to kai kai da kai musulunci aiki sannan nan bala man kasaba sayyatan bala al-huruf kadiba cikin adawatu tafsir cikin al-itqan fi ulum al-qur'an yana kawo kowane harfi ga ma'anar shi kowane harfi ga abin da yake dauka in baka san wannan ba tafsirin naka sai zo da matsala nan man kasaba sayyatan wannan daga cewa an ce kasaba cikin alkhairi ne amma ka ce iktasaba cikin sharri a a nan gashi nan ayati bala man kasaba sayyatan su suna kafa hujja ne da la yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha laha ma kasabat wa alayha ma kasabat sun ka ce kasaba cikin alkhairi iktasaba cikin sharri a a haka ne wani lokacin sun ka ce kuma saboda sharri ana shan wahala wajen aikata sai ce iktasaba shi ko alkhairi kasaba abu ne mai sauki in kai dai sai Allah ya baka goma amma duk da ka sai shedan ya saka je nauyin alkhairi wajen sharri kuma ya sauƙaƙa baka shi ash-shaytanu ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsha kamar kalma ta iqtarafa sun ka ce in ka ce iqtarafa to ai abu ne wanda yake muna a ba haka nan bane don ya ce innal ladina yaksibuna al-ithma sayujzuna bima kanu yaqtarifun a a اقترف هاتك الخير يذكوا ومن يقترف حسنة تزد له فيها حسنة كما كلمة الثواب سنك كل إنك ثواب تكن الخير دي آآ آآ بهكذا بني قل هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون to nan sayyatan wasu suka ce shirka me yasa suka ce shirka saboda an ce fa ulaika ashabun nari hum fiha khalidun abdul qadir shaybat alhamd a cikin tafsirin sai ce nan ba dole ba sai shirka domin sayya yana ɗauka ko ne irin zunubi duk abin da za ka aikata in dai baka tuba ba mummuna ai in ka gane shi ranar tashi alkiyama cikin sahifa ka sai ka bakin ciki to da an ka ce hum fiha khaliduna sai ce to sayyi'a nan shirka wasu ka ce shirka ake nufi don babu wanda zai dawo ma a cikin wata sai sai mai mushriki kaba'ira sayyi'a ce shirka sayyi'a ce duk wani zunubi ai sayyi ne abu ne wanda bai da kyau to amma sai sun ka keɓance saboda mi saboda an ce hum fiha khalidun mun fahimci wannan da kyau shi yasa in ka ji malamai sun fassara me dalilin da yasa aka wannan fassara to yace ba dole bane dan an kawo khaliduna wani lokacin al-khaliduna yana nufin tulul mukth a larabci ko ba haka ba in ma muka duba ko da an kawo abadan sai in naso shi ba su nuna ba har abada bane wani lokacin ana kawo khalidina fiha abadan kuma ba har abada ake nufi ba ba iyakar take nan ba wadanda daga cewa annabi Musa ya ce lan tarani Allah ya ce mai lan tarani ba za ka gani ba sun kace dan abadiya ce in i'tizal ko to ko an kawo lan ko an kawo abadan ko an kawo khalidina fiha abadan to sai in ya tabbata nasi bai nuna ba har abada ake nufi ba kadi ba cikin tafsiri na Abdul Qadir Shabat al-Hamd in ka duba inda Allah yake cewa kul in kanat lakum ad-darul akhiratu inda Allah khalisatan min duni nas fatamannaw al-mauta in kuntum sadiqin sai ce mi walan yatamannahu abadan ko can cikin juma'a kuma yace wala yatamannawnahu abadan saboda can iddia'in wilaya ne sun kai nan ko iddia'in ba mu shiga aljanna sai su kaga sai lan tafi karfi anan saboda magana da sun ka faɗa ta zama faran farama ko ba haka ba wajen har da kuma nan lan bakara can kuma la cikin suratul juma'a haka ne to sai ce walan yatamannahu abadan lan har abada ba su gurin mutuwa ba ko ba haka nan bane amma alhali kafiran ahlul kitab za su yi gurin mutuwa ranar tashi alkiyama wa yaqulu alkafiru ya laitani kuntu turaba wa nadaw ya maliku liqdi alaina rabbuk kaga ko akwai abadan sai an babu na sina za a ce to har abada ake rufi mun gane wannan alladhina amanu wa amilus salihati ulaika ashabul jannati hum fiha khalidun suna masu dawama la yabghuna anha haywala donan sai ku yi aiki da ka'idata alqur'ani almuqabala in an kawo masu imani a kawo kafirai in an kawo kafirai a kawo masu imani uslubu taraqi wat tadalli sai ka yadda mas'ala ta hi dubucin qur'ani at-taraqi wat tadalli kadiba cikin littafi sunan shi mafatihut tafsir na ustad dr ahmad sa'ad al-khatib ka karanta al-adat al-qur'aniyya al-kulliyat al-qur'aniyya al-manahij al-qur'aniyya al-asalib al-qur'aniyya in yakka masu imani ya kawo kafirai to yayi uslubu mi uslubu tadalli asalin at-tadalli shine ad-dunu thumma dana fa tadalla uslubu taraki kuma sai shi fara da na ƙasa ko wanda bai da alkhairi sai sai zuwa ga mai alkhairi cikin qur'ani irin wannan yawa gare shi kaga nan da yace man kasaba sayyi'atan wa ahadat bihi khati'atu fa ulaika ashabun nar an ka yan wuta da wuta ko to didduhu walladina amanu wa amilus salihati ulaika ashabul jannati hum fiha khalidun sannan kuma uslubi ne nami na attaraki domin dan wuta bai da wata kima sannan daga nan sai aka yi sai aka yi sama an kai zuwa ga yan aljanna wani kuma sai shi kawo yan aljanna sai ya kare sannan ya kawo yan wuta nan kuma ya uslubu tadalli yawa gare cikin qur'ani ya kamata mu dakanta abinda muka faɗa da mun turi Allah shi ba mu dada inda muka kuskure kuma Allah ya gafarta mana sai bayan sallah in akwai rayuwa in Allah ya kaddara insha Allah ta'ala da sake haɗuwa سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته